نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna sha biyu ga watan Ramadan, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in, wanda ya zo sha bakwai ga watan biyar dubu biyu da sha tara. Muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da shida. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم الله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع إنك أنت السميع العليم أكون ينا سوزي شقاء الدين المسلمين kana so za ka musulunta kai kake sha'awar musulunci ko wani ya maka dole kai kake sha'awar musulunci daga ina kake daga tumfure nan kusa ma kenan ko to zan gaya maka abinda idan mutum ya amince da shi ya musulunta abinda na faɗa shi za ka faɗa أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله abinda ka ce ka ce daga yau na shaida babu wanda ya cancanci abota mata da gaskiya sai Allah shi kaɗai ka yadda da haka kace ka yadda ka amince annabi Muhammadu manzon Allah ne ka yadda da haka me sunanka me sunanka gad ga to wanda su kana so a bambaka wannan sunan a ci gaba da kiranka da shi ko a musanya maka wani a canza maka wanne kake so cikin sunayen musulmi abubakar ya ce daga yau a canza man wancan suna a musanya masa da sunan abubakar alhamdulillah ka zaɓo musulmin farko a musulunci wanda ka zaɓo shine sayyidina abubakar wanda shine ya fara karɓan addinin musulunci a waje bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin gidansa mutumin kirki ne mai arziki mai kuɗi mai imani mai gaskiya mai san jama'a mai ilimi mai alkhairi kuma shugaba khalifa wanda aka masa bushara da aljannatin yana duniya haka muna fata Allah ya azurta mu da imani wanda za mu rayu akai mu mutu akai mu tashi akai a yanzu abubakar tun da ka musulunta aiki ya hau kanka kana karatu a ina kake karatu secondary school ka gama ka kusa gama saura shekara ɗaya ka gama to iyayenka fa ba za su damu don ka musulunta ba ka gaya musu za ka musulunta to in sun san ka musulunta me zai faru to wannan dai ga 'yan kwamitinmu nan sai ka je ku tattauna da su akwai makaranta da muke a nan baya wajen jan kai primary school ranar asabar da lahadi ana koya waɗanda suka shigo addinin musulunci musuluncin a aikace sannan a karance akwai malamai cikakku a gurin yanzu kuma 'yan kwamitinmu ga su can za su kira ka gefe za su yi maka bayanin abin da ya hau kan mutum bayan ya musulunta nan take da kuma wanda zai koya a hankali Allah ya bamu a musulunci نعم
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin wannan aya, wanda ita ce aya ta ɗari da ashirin da shida, wa iz qala Ibrahimu, ka ambata lokacin da Ibrahim alaihi salatu wassalamu ya ce, ko ya yi addu'a ya ce, Rabbi ja'al haza baladan, ya Allah ka sanya wannan gari aminan ya zamo da aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali warzuku ahlahu minas samarati ka azurta mutanen garin da ’ya'yan itace na dukkan abin da ake ci da wanda ake sha da wanda ake sarrafawa domin abincin yau da gobe man amana minhum billahi wal yawmil akhir amma wannan aminci da arziki da na roƙe ka guda biyu ka yi shi ga wanda ya imani da Allah da ranar lahira minhum daga cikin mutanen garin wato kama annabi Ibrahim a wannan guri ya keɓance addu'arsa ga masu imani kawai kamar yadda can kun ga ya roƙa Allah ce la yanalu ahadiz zalimin guda haka anan kafin ma a zo gurin sai ya keɓance addu'arsa ga waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira su annabi Ibrahim yake so Allah ya musu arzikin abu biyu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma arziki na dukkan abin da ake sarrafawa na ‘ya'yan itace ko a ci ko a sha ko kuma a sarrafa shi domin abincin yau da gobe. Ƙwala sai Allah ta'ala ya ce wa man kafara shi ma wanda ya kafirta ɗin ko waɗanda suka kafirta ɗin fa'umatci'uhu ƙalilan zan jiyar da shi daɗi kaɗan ƙul mata'ud duniya ƙalil dama duniya ɗin ƴar kaɗan ce summa aqarruhu sannan na buƙatar da shi ko na tankaɗa ƙeyarsa ila azabin nar zuwa ga azabar wuta wa bi'sal masiru Allah ya ce makoma tamunana a ce mutum ya koma cikin wuta wannan addu'a da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu ya yi wa wannan gari na maka mai albarka, Allah ta'ala ya gaya mana a can cikin suratu Ibrahim irin wannan addu'a da yake cewa rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkuruna irin wannan addu'a ce annabi Ibrahim yayi a cikin suratu Ibrahim yace ya Allah mahaliccin mu ni na sauke zuriyata na kawo zuriyata a cikin wani kwari wanda wannan kwari babu ƴaƴan itace a cikin sa bushashshen guri ne amma a wajen ɗakin ka mai alfarma na kawo iyalaina na kawo ɗana na kawo matata kamar yadda ya tabbata a hadisin Bukhari wanda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas yace Annabi Ibrahim yana da mata guda biyu akwai Hajara akwai kuma Sara ita Sara ita ce uwar gida Hajara ita ce amarya sai ya zama Hajara ta haihu a lokacin ita Sara bata haihu ba dan haka sai ta ce masa ka ɗauke wannan mata daga ganin idona ka kai ta wani guri da ba zan ganta ba da haka annabi Ibrahim ya ɗauko matarsa Hajara da ɗanta Isma'ilu ya baro tun daga can yankin Falastinu yake tafiya bai tsaya ko ina ba sai da ya zo inda garin maka yake a yanzu lokacin ba gida gaba ba gida baya dajin Allah ne sarari ne fetal ba kowa ba komai Ana Ibrahim ya saro itace ya mata bukka yace ta shiga ciki ta shiga ya kawo dan guzurin da ya sawwaka ya bata bai ce mata kala ba sai ya juya ya kama hanya yana tafiya sai ta biyo shi a baya tace Ibrahim ya zaka kawo mu wannan guri babu gida gaba ba gida baya cikin tsananin dajin Sahara ka ajiye mu kuma baka ce mana kala ba ka juya ka yi tafiyarka sai ya shiru ta ce to ko Allah ne ta san annabi ne ta ce to ko wahayi ne daga Allah ya ce ka kawo mu nan sai ya girgiza kai ta ce to ba zai tozarta mu ba in dai Allah ne ya ce ka kawo mu daji ba gida gaba ba gida baya ba mutum ba dabba ba wani gine-gine tsakiyar dajin Allah tsungurmin daji ga sahara babu ruwa Allah ne ya ce ka aje mu anan akwai hikima da ta sa yi haka don haka ka je ba zai tozarta mu ba anai Ibrahim ya kama hanya sai da ya kule yadda ba za ta hango shi ba shine ya daga hannu ya ce rabbana inni askantu min zurriyati ya Allah na zaunar daga zuriyata biwadin a cikin wannan kwari ghairi zi zar'in wanda babu wani shuka da za ta fito a gurin busasshen guri ne amma inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata Allah ka sanya duk su zama musulmi masu tsayar da sallah waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim kuma ka sanya zukatan mutane tana karkatuwa zuwa gare su warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun kuma kai musu arziki na dukkan ƴaƴan itace da ake ci ake sha ake sarrafawa domin abinci domin su maka godiya to wannan addu'a da annabi Ibrahim yayi a karan farko ita ce Allah ta'ala ya gaya mana abin da ya faɗa a nan rabbi rabbi ja'al haza baladan kun ga a can kuma taye rabba rabbi ja'al hazal balada a can ya masa mu'arraf ta'arif ya sa masa alif da lam nan ko ba alif da lam ibnu juzai al-kalbi ya yi ta dogon bayani ko ya kawo maganganu guda uku dangane da hikima da ta sa a nan ya ce rabbi ja'al haza baladan can kuma rabbi ja'al hazal balada aminan hazal balada an masa tarifi aka ce wannan addu'a da ya ta farko lokacin babu garin ne kwata kwata to idan abu babu shi ai ba za a ce an san shi ba balle a sa masa alif da lam da haka sai ce rabbi za alhaza baladan lokacin garin bai riga ya kafu ba ko bai riga ya zauna ba ko bai riga an samu mutane sun zauna ba can kuwa garin ya riga ya kafu don haka sai aka sa masa wannan ko kuma kalman balad ta riga ta gabaci wancan a can shi yasa aka yi masa ta'arifi nan ba a yi masa ba da sauran maganganu dai na hikima da malamai suka kawo wajen jam'i tsakanin sanya baladan na kira da kuma albalad mai ma'arifa rabbi ja'al haza baladan aminan Allah ka sanya wannan gari ya zama da aminci ya zama akwai aminci da zaman lafiya ashe duk inda ake so a samu ci gaba abinda ake fara tabbatarwa shine me shine zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa duk wani abin alheri ana gina shi ne akan zaman lafiya da haka duk mutanen da Allah ya azurta su da zaman lafiya a ƙasarsu da zaman lafiya a jihohinsu da zaman lafiya a gidajensu da zaman lafiya a kan kansu to Allah ya musu babban arziki sannan bayan zaman lafiya sai me sai kuma arziki na biyu shine abin da za a ci a sha da kuma abin da za a gudanar da rayuwa to kun ga anan addu'ar ta hada duk wani arziki da mutum yake bukata shi yasa Allah ta'ala ya ce falyabudu rabb hazal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf su bautawa mahalicin wannan daki wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro ashe yunwa da tsoro su ne kishiyar arziki da zaman lafiya to sai Allah yake gaya musu ku bauta wa Allah wanda ya ba ku aminci da zaman lafiya da nutsuwa kuma ya muku arziki duk wanda ya maka abu biyun da ya kamata kai masa godiya ga ni'imar zaman lafiya ga ni'imar arziki da walwala da jin daɗi da ake ciki Allah ka azurta mu ka azurta ƙasanmu ka azurta jihohinmu ka azurta mu da zaman lafiya kuma ka azurta mu da arzikin abin da za mu ci mashami sitira mu ma tara eh to sai annabi Ibrahim yace man amana minhum wanda suka yi imani kawai daga cikin su billahi wal yawmil akhir sai Allah ce qala wa man kafara wanda ya kafirta ma za a bashi domin duniya ba bakin komai take a wajen Allah ba sai kaga kafiri shi ma ya samu nasa rabon kamar yadda Allah ya faɗa kullun numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura yace wa man kafara fala yahzunka kufruhu wanda ya kafirta kada kafircin sai bata maka rai ilaina marji'un fa nunabbi'uhum bima amilu wanda yace fala yaghurur fala yaghurrannaka la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun ثم مأواهم جهنم وبئس المصير ذاك kada yalwa da jin daɗi da walwala da faffaka da kuma samun arziki da kyale-kyale da kaɗe-kaɗe da raye-raye da, da sauran abubuwan annashuwa da fecewa da ake yi su ɗaukan maka hankali kada wannan ya ɗaukan maka hankali ka tsaya akan abin da Allah ya ce shi ma ana jin daɗi a nan na duniya da lahira to shi yasa sai annabi Ibrahim ya aje matarsa bayan ya tafi ya musu wannan addu'a rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun wani bai ce rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Allah ka sanya ni in zama mai tsaye da sallah zuriyata ma su zamo suna yin sallah rabbana wa taqabbal du'a rabbana ghafir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbi ja'al hadha baladan aminan wa janubni wa baniya an na'budu al asnam rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم to bayan annabi Ibrahim ya kule duk wannan addu'o'i da yayi wa kansa da wanda ya yi wa garin da wanda ya yi wa zuriyarsa cewa kada a samu mai bautar gunki wa janubuni wa baniya an na'budal asnam eh kada su bauta ma gumaka su zama mushrikai Allah ka sanya su masu tsaye da sallah kun ga roƙo biyu kenan roƙon farko ya shafi tauhidi wa janubuni wa baniya an na'budal asnam wannan roƙo ne akan tauhidi Allah ka tsare ni da zuriyata kada mu bauta wa gunki gunki shine duk wani abin da kake ganin girmansa ba Allah ba kake ba shi haƙƙin Allah ko mutum ne ko sassaƙa shi akai ko iska ce ko ruwa ko dutse su ne asnam da kuma ausan saboda haka yace Allah ka tsare mana aqidan mu kan mu shirka sannan na biyu ka sanya mu masu tsaye da sallah sallah da ma'anar yin sallah yadda Allah yake so a yi da kuma sallah da ma'anan addu'a da miƙa wuya ga Allah sannan na uku ya roƙa musu Allah ya yi musu arziki wanda arziki babban abu ne ashe mu roƙi Allah ya mana arziki warzuquna wa anta khairur raziqin sannan na hudu ya roƙa musu aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa kun ga waɗannan abubuwa guda hudu duk sun shafi zuriyar annabi Ibrahim to sai Allah ta'ala ya amshi wannan addu'a annabi Ibrahim bayan ya tafi sai ɗan abin da ya ban musu na guziri sai ya ƙare sai jaririnta Isma'ilu ya dinga kuka sai hankalin Hajara ya tashi don haka sai ta shiga neman yadda za ta samo wa ɗanta ruwa gashi babu gari babu gida ba mutane balle ta je ta ce da Allah ina neman taimakon ruwa ku bani na ba wa ɗana to babu ruwan ma kwata-kwata don haka sai ta ga to wani dutse ne ya fi kusa da ita ta taka ta leƙa ko za ta hango wani mutum ko za ta hango wani gida ko wani ayari ko matafiya ta roƙe su ruwa sai ta hau kan dutsen safa shi ya fi kusa da ita sai da ta je can saman safa ta lalleƙa gabar da yamma kudu da arewa bata ga kowa ba sai ta gangaro ku duba uwa yadda take ƙaunar ɗanta yadda take son ɗanta yadda take tausayin ɗanta ta yadda ta hau dutse ka duba tsakanin safa da marwa ya kusa wato kusan mita dubu amma ta gangaro ta je ta hau kan dutsen safa ta lalleka ta lalleka bata ga kowa ba ta sake gangarowa ta dawo kan marwa ta je kan safa tana safa da marwa sai da ta yi haka so bakwai a cikon na bakwan tana kan dutsen marwa sai ta ji kamar an kira ta ko an mata magana ta waiwaya bata ga kowa ba amma dai ta ji murya wannan jin murya sai ta ce to in dai wani ne ni fa abin da nake bukata shine ruwa sai aka nuna mata ta koma wajen ɗanta za ta tarar da ruwa da ta dawo wajen ɗan sai ta tarar da ruwa an ce malaka jibril ne buga fukafukinsa a gurin kawai sai ga ruwa yana tsattuwa kamar mita famfo ta fashi sai ta sa hannunta ta kwarfa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in banda ta sa hannunta ta kwarfa da gurin zai zama sai dai ka dinga tarar ruwa yana tsattuwa a sama amma da ta kwarfa sai koma rijiya ya kwanta a ƙasa ya koma rijiya sai ka sa abu ka ɗebo ta ɗebo ruwa ta ba ɗanta to akwai wasu mutane daga jirhum wata ƙabila ce ta larabawa wanda suke yin kamar ka ce bararoji ne suna yawo da raƙumansu suna kiwo a cikin sahara saboda rashin ruwa ba a zama guri ɗaya sai suka hango wasu tsuntsaye sun yi dandazo to wannan tsuntsu kuma a ƙa'ida ba a samun sa sai inda akwai ruwa sai wanda daga cikin su yace gaskiya iya sani na da wannan gurin gaba ɗaya babu ruwa to kuma abin mamaki shi wannan tsuntsun kuma ba a samun sa sai inda akwai ruwa haka suka ce akwai mamaki ga tsuntsun da ba a samun sa sai inda yake akwai ruwa kuma a iya sanin mu gurin nan babu ruwa to ya za a yi sai suka tura mutum biyu daga cikinsu cewa ku je ku bincika mana me yake faruwa a gurin suna zuwa sai suka tarar da wata mata a zaune da ɗanta kuma ga ruwa abin ya ba su mamaki tsakiyar sahara kuma ga ruwa na akwance da haka sai ya koma ya ce musu wallahi na tarar da wata mata a zaune da ɗanta kuma ga ruwa suka suka yi mamaki suka ce to baiwa Allah mu dama yawo muke muna neman ruwa to tunda Allah ya kawo ruwa a nan kin yadda mu zauna a nan mu yi bukkokin mu mu zauna mu dinga amfani da wannan ruwan ta ce eh na yadda ku zauna ku yi amfani da ruwan amma ku san ba mallaka ku bane kun ga hikima da ta sa Hajara ta faɗa haka inda sun ce mallakar su ne to kowa sai ya biya zai sha duk wanda ya fara kama guri ruwan ya zama nasa to in mutum na biyu ya zo sai ce to ai nawa ne sai ka bani wani abu sai ta ce to ku zauna ku yi amfani da ruwan amma ba mallaka ku bane yadda in wani ma ya zo shi ma zai zauna to duk wanda ya zo zai wuce ya ga ruwa dama ruwan shi ya fi wahala a cikin sahara da ya ga ruwa sai ya zauna da ya ga ruwa sai ya zauna wannan rijiyar ita ta jawo hankalin mutane suka dinga zama a gurin suna kafa tantinsu suna yin bukkokinsu har gari ya zama gari shi kuma annabi Ismail wanda jariri aka bar shi ya girma ya zama saurayi ya kai irin shekara ka ce sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas don haka sai ya ga wata kyakkyawar budurwa a garin kawai sai ya aura wannan suka aura masa ya da suka aura masa mata saboda haka shi annabi Ibrahim bai dawo ba sai bayan wato annabi a Ismaila ma ya girma har yayi aure ita kuma Hajara Allah ya mata rasuwa Sadaka da ya dawo ya zo ya tambaya ina ajiyarsa aka ce wace ce ajiyar ka yace wata mata wacce ta kafa garin nan aka ce Allah sarki Allah ya mata rasuwa ga kabarin ta can to ina dan da na bata da shi aka ce ya tafi ya tafi sana'ar da ake a nan gurin sana'ar farauta ake da kiwo to ya tafi amma yayi aure ga gidansa can zaka annabi Ibrahim ya je ya sallama gidan annabi Isma'ila matarsa ta fito bata san wannan tsohon waye ba tunda bata san babansa bane to da aka ya tambaye ta ya gari sai masa bayani ya kuke ciki tace ai muna cikin kunci da wahala sai hankalin annabi Ibrahim ya tashi shi ya san yawa garin nan addu'a Allah ya masa arziki na ƴaƴan itace da zaman lafiya da kaza da kaza kuma ga wata mata tana cewa babu wannan arzikin haka ne Ibrahim ya ce to in mijinki ya dawo ki gaya masa wani dattijo ya zo neman sa ya tafi amma ya ce ya canza alharga da dokin kofarsa wata ishara ce da ba mai ganewa sai dan uwansa annabi eh so da haka da annabi Isma'ila ya dawo yace yana gani yace ba a yi bako ba tace an yi bako kaji kaji ma sakon da yace ya tambaye ni yanayin gari na faɗi dai cewa babu babu alheri to kuma gashi ya ce kai kaza sai ce wannan babana ne annabi Ibrahim ne kuma abin da yake nufi ban yi sa'a zaben mace ba in sake ki so da baki faɗa alheri akan garin Makka ba so da haka ya sallame ta sai ya auri wata da ya auri wata ya sake tafiya kiwonsa da farauta sai annabi Ibrahim ya sake dira a garin ya sake zuwa gidan annabi Ismail ya tambaya ina mai gida aka ce baya nan yaya ta ce a gari alhamdulillah ai ana jin daɗi akwai ya ce yanzu ya ji daɗi shi da ya addu'a tun shekara da shekaru a ce har yanzu bata karɓu ba waccan matar wato bata iya magana ba saboda haka ya ce to in ya zo ki ce masa komai yayi eh wato ya ya zaɓi macen kirki ya fita bai yi nisa ba sai annabi Isma'ila ya dawo matan nan ta gaya masa sako ya ce to ya ce min in zauna da ke ke mutuniyar kirki ce sai biyo shi a baya sai suka haɗu suka gaisa ya gane babansa ne shi ma ya gane ɗansa ne sai ce to Isma'il Allah ya umarce ni in gina ɗaki a wannan gurin kuma kai za ka taimaka min mu bi za mu yi aikin kaɗai ba wani lebura da za a sa ko burkila ni da kai za mu yi so da haka mu fara tattara duwatsu da za mu yi aiki sai mala'ika jibril ya zo ya shata musu ya fitar da inda za a yi ɗakin ya shata musu inda zanen ɗakin yake kusurwar guda hudu da inda za a fara foundation da haka an ibrahim da shi da isma'il alaihi suka fara haƙa suka yi foundation suka sa duwatsu suka yi foundation sannan kuma gini ya ɗago yayyo sama wanda shine za mu ji bayaninsa wato a ayoyin gaba to shi da kaga wannan gari kenan asalin kafa shi annabi ibrahim ne alaihi salatu wassalam da shi da ɗansa annabi isma'il da matarsa hajara su suka kafa garin maka kuma wannan addu'a har yau muna ganin tasirinta in ka je maka za ka ga ba a noma amma babu ɗan itacen da babu shi a kasuwar garin maka babu babu shi akwai kifi a maka akwai nama akwai ruwa duk da ba su da ruwa amma kuma ba a ɗauke ruwa ba a ɗauke wuta a maka sannan maka ga zaman lafiya sannan maka ga duk ɗan itacen da kake so gashi nan kilo kilo ake aunawa ga ayaba nan ga tuffa nan ga wane ne nan komai gashi nan ana ta kawowa daga ko ina a duniya warzuquhum min as-samarati la'allahum yashkurun kun ga Allah ya karbi wannan addu'a kamar da Allah ya ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati la yakfurun Allah ta'ala ya ce wato ba su gani ba akwai da kita yujuba ilai samaratu kulli shay ana kawo ƴaƴan itacen komai duk wani abu da ke nuna ya zama abinci ko abin sha zaka same shi a maka kuma da arha kaga kazan maka sai a shekara da shekaru ba ta tashi ba duk kazan da duk katuwar kazan nan ba ta wuce riyal goma haka shinkafa shinkafa sai in ka ci sai dai ka zubar ba wani wanda zai zo ya ce maka ka bashi shinkafa ga ruwa ga lemo arzikin nan ya arziku sun arziku sosai gari maka akwai arziki wannan addu'a ce ta annabi ibrahim domin balarabe da ba a san shi da noma ba kaga albarkacin addu'ar annabi ibrahim ce suke cin moriyar ta hayyau shine allah ta'ala ya gaya mana cewa a wannan guri yayi albarka sakamakon wannan addu'a na'am wa iz yarfau ibrahimul qawa'ida min albayti Allah ya ce ka ambata yayin da an ibrahim yake daga foundation na wannan daki alqawa'i shine usus wanda ake wato fara gini a ƙasansa asas kenan wanda shi ake fara yin rami a yi shi a ƙasa sannan kuma sai a ɗora gini a sama wa isma'ilu da ɗansa annabi isma'ilu su biyu suke wannan aiki suna aikin suna cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana wannan aiki wato suna aikin kuma suna hadawa da addu'a wannan shi ake so a fara yin aiki ya gabata sannan addu'a ta biyo baya kaka zauna kawai kana ta addu'a baka aiki annabi yayi damara ya sa kwalkwali ya sa sulke ya rike makami ya fita kuma ya ce Allah ka taimake ni to haka ake so idza azamta fatawakkal ala Allah ka yi ɗamara ka yi harama ka tashi ka tafi kasuwa kuma ka roƙi Allah arziki kada ka yi ta wani da sayyidina Umar ya ganshi a gindin bishiya yana zaune ya ce kai me kake a nan ya ce ina jiran arziki na ya ce kamar ya kana jiran arzikinka ya ce ba Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ai kowa Allah ya raba masa arzikinsa kuma ya san inda yake zai kai masa inda yake don haka gani nan ina jiran Allah ya kawo arziki na Umar ya ce to baka fahimci ayar ba abinda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu wabtaghu min fadlillahi ku nemi arziki a wajen Allah ku tashi ku tafi nema famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah yace ai arzikin naka sai ka tashi ka tafi neman sa domin sama ba ta ruwan gwal ba ta ruwan azurfa in baka tashi ka tafi nema ba wanda ya tafi nema sai a bashi saboda haka arzikinka yana nan a hannun Allah amma ka tashi ka kama sababi yanzu me sababin koshi ba ci ba amma ba cin ne yake bada koshin ba me sababin koshi na ruwa sha to in baka sha din ba sai ka kuma ji baka koshi ba irin koshin ruwa Hausa ta mu ce ta kasa fassara bambanci tsakanin koshin ruwa da koshin abinci amma a larabci suna da bambanci koshin ruwa daban koshin abinci daban amma mun sai mutum na sha ruwa na na ci abinci na kamata a ce akwai bambanci da ƙoshin ruwa da kuma ƙoshin abinci a fulatanci suna da bambanci ko kaga fulatanci ce kaji fulani an tsokano su to kaga ashe kenan wato lugar fulatanci a nan ta fi yalwa ta fi faɗi a wannan babin fiye da lugar hausa tunda ita tana bambance ƙoshi na ruwa da kuma ƙoshi na na abinci to saboda haka shine arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu wa iz yarfa ibrahimu alqawaida min albayti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna Allah ka amsa mana ka amsa mana wannan roƙo da muka yi domin duk aiki bayan ka yi shi kuma sai ka roƙi Allah ya karɓa inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqina Allah yana karɓa ne daga masu tsoron Allah innaka antas sami'ul alim innaka antas sami'ul alim Allah kai ne mai ji ji da anan ma'anarsa amsawa wanda yake cewa innaka sami'ud du'a ai mujibud du'a kai ne mai ji ma'ana mai amsawa al'alimu masani da dukkan abin da muke da bukata masani da dukkan komai sanin Allah kamar yadda muka yi bayani ya hada abubuwa guda takwas Allah ya san duk abin da ya fito fili kaf yana cikin sanin Allah na biyu duk abin da ya buya kaf yana cikin sanin Allah na uku dukkan abin da yake wato zai yiwu yana cikin sanin Allah na hudu dukkan abin da ba ma zai yiwu ba yana cikin sanin Allah sannan na biyar sanin Allah ya haɗa dukkan abin da ya gabata duk abin da ya gabata yana cikin sanin Allah sannan na biyar sanin Allah ya haɗa duk abin da ake yi na shida abin da ake yi yanzu yana cikin sanin Allah sannan dukkan abin da zai zo gaba duk abin da zai zo gaba yana cikin sanin Allah sannan na takwas duk abin da duk abin da ma babu shi ita kanta babu tana cikin sanin Allah subhanahu wataala sannan sanin Allah jahilci bai gabace shi ba ko mantuwa ba za ta riske shi ba don haka a hatsa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada komai Allah ya san adadinsa kuma yana karkashin sanin Allah da haka Allah shine mai amsa addu'a ko masani waɗannan sunaye guda biyu as-sami'u al-alimu sunaye ne na Allah subhanahu wata'ala kuma sunaye ne masu kyau kowane suna aka ware shi shi kadai yana bada ma'ana mai kyau in kuma aka hada su su biyun suna ƙara bada ma'ana mafi kyau sannan siffar da ke kunshe cikin sam'u da ilmu siffofi ne na Allah subhanahu wata'ala sannan tasirin wannan din yana bayyana ta yadda za mu san Allah yana amsa addu'o'i idan an yi domin mun sha yin addu'a kuma mu ga Allah ya amsa ya ba mu abin da muke so ko ya ba mu fiye da abin da muke so mun sha addu'a mun shiga wani tashin hankali Allah ya amshi addu'an mu ya fitar da mu daga ciki ya kuma ba mu abin da muke so na alkhairi rabbana ya Allah mahaliccin mu waja'alna muslimaini ka sanya mu mu zamo musulmi laka a gare ka ni da ɗana wato annabi Ibrahim da shi da ɗansa suka yi addu'a Allah ya sa su rayu musulmi wa min zurriyatina haka Allah cikin zuriyarmu ka sa akwai musulmi wato kai wa kanka addu'a kai ka zama musulmi sannan kuma a cikin zuriyarka a samu musulmi wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak a ciki a samu al'umma musulma mai yi kauya a gare ka wa arina manasikana ka nuna mana wurin bautanmu inda zamu bauta maka a wajen aikin haji yasa ake cewa manasikul hajj ku zu anni manasikakum ku karbi yadda za ku bauta wa Allah a lokacin aikin haji daga gurina yaya ake yin dawafi yaya ake sumbatal hajar al-aswadi yaya ake yin raka'a biyu a bayan maqamu ibrahim yaya ake shan ruwan zanzam yaya ake hawa dutsen safa yaya ake hawa dutsen marwa yaya ake tafiya mina a kwana a mina yaya ake sammako a tafi arfa yaya ake wunin arfa ya ake kwanan muzdalifa yaya ake tahowa ranar jifa yaya ake yin jifan yaya ake yin kwanakin mina da duk abubuwan da ake yi din nan to duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar annabi ibrahim shi kuma Allah ya koya masa an ce mala'ika jibril Allah ya turo yana yi annabi ibrahim yana gani yayi dawafi ya gani yayi sa'ayi ya gani ya nuna masa yadda zai yi komai shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya to shine shine ma'anan manasik anan manasikul hajj guraren bauta domin kalman mansak takan iya daukan abin yanka ma qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa tub alaina Allah ka karbi tuban mu ka yafe mana kun ga anan sun kankan da kai sun roki abubuwa kusan guda uku ko hudu na farko sun roƙi Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ayyukansu wanda wannan mu ma muna roƙon Allah ya karɓi ayyukanmu na biyu sun roƙi Allah ya sa su zama musulmi ashe ka roƙi Allah cewa ka rayu musulmi ka mutu musulmi ka tashi musulmi ba ƙaramin arziki bane ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu sai kuna musulmi sannan kuma can yace wa ausa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi aka yi musu wasiya da wannan sannan Allah ta'ala ce al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ya ce a yau dukkan kafirai sun fidda tsammani ba za su iya cimma wannan addini ba ba za su iya kan masa ba ba za su iya kau da shi ba ba za su iya share shi ba duk kage da sharri da bata suna da za a wa musulunci tunda addinin Allah ne ba za a iya kau da shi ba lokacin da kake kokarin tumbuke shi a wani guri sai kaga ya sake tsirowa a wani guri lokacin da kai masa sharri a wani guri sai kaga kuma ya zama alheri a wani guri dan haka wannan addu'a mutum ya rayu musulmi kuma Allah ya ce inna dina indallahi al-islam addinin musulunci shine addini a wajen Allah wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda ya kama wani abu ba musulunci ba ya rayu akai to ba za a karba masa ba zai tashi ranar alkiyama cikin tabaku shi yasa da Allah ya wa annabi Yusufa daraja ya bashi ilimi sai ce rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما kunga annabi ne amma yana cewa tawaffani musliman Allah ka ɗauki raina ina musulmi wa alhiqni bis salihin ka kuma riskar da ni da nagartattu ashe da muke cewa asbahana ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina muhammadin wa ala millati abina ibrahima hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin mutum yake roƙon Allah ya wayi gari musulmi yana so ya wuni musulmi yana so ya mutu musulmi yana so a tashe shi musulmi Allah kai mana wannan ni'imar sannan ya roƙa wa zuriyarsa shine addu'a ta uku cewa zuriyar kama ka roƙa musu musulunci rabbi habli minas salihin rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ka roƙa ma zuriyarka ka dinga ma ƴaƴanka addu'a Allah ya sa su zama nagartattu Allah ya sa su zama masu alkhairi Allah ya sa su zama masu amfani Allah ya sa su amfane ka su amfani su amfani kansu wanda ita ce addu'a ta uku sannan suka ce wa arina manasikana Allah muna so ka nuna mana yadda za mu bauta maka kun ga wannan ƙarin tauhidi ne na uluhiyya mutum ya roƙi Allah cewa ka bani dama in bauta maka domin in samu yadda zan maka bautar daidai da yadda kake so sannan wa tub alaina duk bayan waɗannan gaba ɗaya suka ce to Allah mun tuba ka karɓi tuban mu Allah yana son ka kaskan da kai ka nuna kai ba kowa bane kun ga annabawa ne amma suna istighfari ashe istighfari babbar sana'a ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi akthar min 70 marra yace na kasance nakan roƙi Allah gafara kuma nakan tuba gare shi fiye da sau saba'in kullum. Daka istighfari da tuba ba wai sai ka yi laifi ba, to ma waye bai laifin ba, wanda ma ba sa laifin sun yi istighfari balle kai da laifin kama ba a san adadin yawansa ba. Daka akwai buƙatar mutum ya yawaita istighfari aƙalla kafa ɗari da safe, kafa ɗari da yamma. Astaghfirullah wa atubu ilaihi ya tabbata hadisi wanda yake wannan istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi dari da safe dari da yamma Allah zai kankare ma zunubin sa koda kaman kumfan kogi ne saboda ka yawaita istighfari kun ga annabawa ma suna watub alaina innaka antat tawwabur rahim sannan suka wa Allah take da kirari innaka lalle tabbas kai antat tawwabu kai ne mai yawan karban tuban bayi arrahimu kai ne ko mai jin kan bayi saboda waɗannan sunaye naka guda biyu saboda waɗannan siffofi naka guda biyu Allah muna roƙonka karɓi tubanmu kuma ka ji kanmu sannan suka yi addu'a ta biyar rabbana ta ci da ko rabbana wa ba'ath fihim rasulan ya Allah ka aiko musu manzo fihim a cikin su suka roƙi Allah kuma ya aiko manzo fihim a cikin mutanen maka wato wato annabin kai zama bako ya zamo daga cikin wannan zuriyar ta annabi Ismaila kuma a cikin garin Makka anan Allah zai dauki manzo shi sa Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wani guri yace kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun wani guri yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wani guri yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin to kun ga annabi annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'ila suka yi addu'a shi sa aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama waye kai sai ce ni ne busharar annabi Isa busharar annabi Isa da ya toni ne ni ne addu'ar annabi Ibrahim sannan ni ne lokacin da mahaifiyata ta ɗauki ciki na sai mafarki wani haske ya fito daga jikinta ya haske duniya baki ɗaya to ni ne wannan ba ku sani ba sallallahu alaihi wasallama wa ba'athihim rasulan ka aika musu manzo daga cikin su minhum daga cikin su wa ba'athihim a cikin su minhum kuma daga gare su fihim wa minhum ya zama fihim daga cikin su yake minhum kuma shashin su ne me aikin da zai yi wannan manzo ga ayyukansa nan yatlu alaihim ayatika zai dinga karanta musu ayoyinka zai karantar da su qur'ani zai karantar da su saƙon Allah zuwa gare su na ɗaya kenan wa yu'allimuhumul kitaba zai kuma sanar da su littafi ya karanta musu kuma ya sanar da su na biyu kenan wal hikimata na uku zai sanar da su hikima al-imam shafi'i yace duk da kaga an yi adafin kitabu alal kitabu alal ko hikima alal kitab yana nufin akwai mugayara hikima tana nufin sunnar manzon Allah koyawar manzon Allah kamar da al'imamu Ahmad ya ce, abubuwa guda hudu su ne usulid din, na farko almudil, na biyu addalil, na uku almubayyin, na hudu almustadil. Addallu shi ne Allah, shi ne mai addinin ai, na waye addinin, na Allah ne, to Allah shi ne hujja addinin, da ka ja aya ba za a ce to ko me hujjar ayan ba. ko da haka Allah shi ne dalu shi ne mai mai shi ne mai addinin addalil shi ne kuma kitabu da sunna almubayyin mai bayanin yadda za a aikata addinin shi ne manzon Allah almustadil kuma malamin da zai kare maka sharhi in baka gane ba shi ne malaman da suke tafsiri suke sharhin hadisi suke kawo fiqihu su suke ƙarin bayani to addinin haka ya taho Allah shi ya saukar da addinin don haka nasa ne wannan kuma addinin kitabu ɗin nan shine dalili annabi shi yake bayyana dalilin sannan malamai su sharhin abin da ake nufi da wannan dalilin da haka wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata sannan na hudu wa yuzakkihim ya tsarkake su ya tsaftace su ya koyar da su anan wa yuzakkihim wasu ce yana karɓar zakka daga gare su wasu kuma sun ce wayu zakihim yana tsarkake halayensu yana musu tarbiya wasu sun ce wayu zakihim wa yaj'aluhum azkiya yana koya musu hikima da wayo da azanci su zama wayayyu su zama wato daga azkiya kenan min zaki innaka antal azizul hakim Allah kai ne mabuwayi kuma kai ne alhakimu alhakimu ya kunshi hikima da alhukumu alhukumu wal hikima Allah ya, ya wannan suna nasa alhakimu ya kunshi duka biyu alhikima iri biyu ce akwai alhikima suriya akwai alhikima ghaiya duk abin da Allah ya yi a surarsa akwai hikima kuma dalilin da Allah ya sa ya shi akwai hikima sannan kuma alhukumu din akwai alhukumu shar'i akwai alhukum alkauni akwai kunce-kuncen Allah na kaddara akwai kunce-kuncen Allah na shari'a duka waɗannan guda biyun suna ƙarƙashin wannan suna alhakimu zaka Allah mabuwayi ne yana da izza izza ta walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin qulillahi izzatu jami'a ko ayabtaguna illahum izza fa innal izzata lillahi jami'a walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin saboda haka Allah shine al-azizu mabuwayi shine kuma wanda ya zama wato ya isa alhakimu kuma shine wanda yake kunshe da hukunci tare da hikima waɗannan sunaye guda biyu kowane suna ne mai mai daraja ne kuma yana ɗauke da wata sifa wato izza da kuma hukum da hikima sannan kuma suna ne na Allah sannan sifar da ke kunshi a cikin sunan ta tabbata ga Allah sannan kuma hikimar da ke kunshe cikin wannan na yadda Allah yake gudanar da al'amuransa cikin izza da kuma cikin hikima Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana malam ina ina matsayin azumin wanda ya yi sahur bai san alfijir ya keto ba a lokacin bai san alfijir ya keto ba a lokacin amsa ta fito da ya san alfijir ya keto a lokacin da ya shiga matsala amma rashin sanin nan shi ya zame masa kariyar da ba za a ce azuminsa ya kare ba saboda bai sani ba ai kamar mutum ne da rana ya sha ruwa bai sani ba ko ya manta malam ina son yin shafa'i da wutiri tare da liman bayan mun yi asham to ko zai yi in sake wata sallar in dare ya yi sosai ko ko ba a yi ana yi idan ka yi shafi'i da wutiri so ake ta zama ita ce sallarka ta ƙarshe amma in ka tashi da daddare kaga akwai sauran lokaci za ka iya ci gaba da nafulfulinka ai dai an haɗa sallolin daren da akwai wutirin a sama ko wutirin ya gabata ko bai gabata ba in an tattara sallolin da kai kafin wutirin aka tattara wanda kai bayan wutirin za dai a samu wutiri ɗaya a sama ko yauwa kuma wutiri za ka iya yin sa a farkon dare za ka iya yin sa a tsakiyar dare za ka iya yin sa a ƙarshen dare min kullin laili kada autara rasulillah min awwalihi wa sathihi wa akhirih nana aisha tace wata ran annabi yana wutiri a farkon dare wata ran yayi a tsakiyar dare wata ran yayi a ƙarshen dare saboda haka ba laifi idan ka bi liman an yi sallar tarawihi akai shafi'i da wutiri kuma da daddare ka tashi kaga kana da lokaci da zaka iya ci gaba da nafulfulinka su da wasu malamai sun ce wai ka sake ka yi raka'a daya in kai raka'a daya sai ta mai da wancan wutirin ya koma shafi'i in ka gama nafulfulinka sai ka kuma yin daya wannan ɗayan sai ta zamo a sama amma wannan fatawa ba a aiki da ita ta farkon ita ce daidai malam wai da gaske ne barin tukwane ko duram ɗin ruwa a buɗe yana haifar da matsala a gida babba ma kuwa hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kowane dare akwai bala'i akwai wani dare da bala'i yake sauka dare ne guda ɗaya a shekara amma bala'i yana sauka ba a san daren a wani wata bane yau ne gobe ne jiya ne ba a sani ba to da haka yace baya tarar da buɗaɗɗen kwano ko buɗaɗɗiyar ƙwarya sai ya zuba a ciki da haka yace in dare ku dinga kife ƙoranku ku dinga kife kwanukanku ku dinga kife moɗayenku kuma ko a ilimin likitanci ma ai barin abu a buɗe zai iya shigar da kowace irin cuta bera zai iya shiga jaɓa ta shiga tsaka ta shiga amma an ka rufe shi kaga ka bashi security ko kofuna ma za ka ga a hotel in ka je ba za ka ga an aje maka hotel yana abin nan gilas yana kallon sama ba a ya ake aje gilas a kifa ake aje shi a sa tishu a ɗora shi a kai kaga wannan shine safe ka san wani abu bai shiga ba amma ka tarar da ba a haka to akwai hatsari da abin da ka ganshi yana kallon sama to akwai matsala ta bangaren tsafta da kuma addinance malam mutum ne da ya zo zai yi tafiya malam mijinmu ne da ya zo zai yi tafiya sai ya ce Allah ya isa tsakaninsa da duk matar da bata tura masa ‘ya'yansa makaranta ba ko masallaci lokacin sallah ba to malam in bu mu yi hakan ba fatuwa ce ka kuyi zai kama kuma na tunda wannan ai wasiya ce bai kamata dai ce Allah isa ba kamata ya ce dan Allah in bana nan ku kula min da ƴaƴana wajen zuwa makaranta da wajen zuwa masallaci wataƙila ya san halinku ne in ba Allah ya isar aka yi muku ba to yanzu gashi ma kina tambaya an yi Allah ya isan ma kina tambaya maimakon tunda ya ce Allah ya isa ai wannan Allah ya isan ga to dama akan me ya kamata a yi muku Allah ya isa akan zuwa makaranta da kuma zuwa masallaci yara su sallah ai sai ku ce mai gida ba ba sai kai Allah ya isa ba mu ma din ai alheri ne gare mu mu tashi ƴaƴan mu su je makaranta mu tashi ƴaƴan mu su je su sallah ba ma sai ka ce Allah ya isa ba wannan aikin mu ne ma amma zo kina cewa wai idan ku tura su makaranta ba wato kenan dama ba za ku tura su din ba wai idan mu su sallah ba wai Allah ya isa za ta kama za ta kama ku mana tunda haƙƙinka ne haƙƙinsa ne haƙƙinku ne haƙƙin ƴaƴan ne ku kai su makaranta ku kuma koya musu addini to gobe za a je garin Deba a nan za mu sauka gobe insha Allahu sai kowa ya fito da wuri a je garin Deba domin gabatar da wa'azi gudunmawa da addu'o'i dubu hamsin daga makarantar alhidaya academy ta ce a sa asusun marayu a yi musu addu'a to makarantar alhidaya academy muna godiya da wannan makudan kuɗi da kuka kawo har dubu hamsin ko idona ne hamsin ce ko eh to Allah saka da alheri Allah ya kawo hasken makaranta ɗari biyu daga wata mata tana buƙatar addu'a naira ɗari daga wani bawan Allah a yi man addu'a ƙur'ani ɗaya daga wata mata a yi wa iyayenta addu'a sun rasu Allah ya ji kansu a yi mana addu'a ga iyayenmu Allah ya musu gafara ga ɗari biyar nan to Allah ya musu gafara turmin zani ɗaya a yi min addu'a to Allah ya karɓa ya biya miki buƙatunki na alheri turmi zani guda biyu da dubu ɗaya kuɗin ɗinki a ba marayu Allah ya biya mana buƙatunmu to Allah ya biya muku buƙatunku ɗari biyar ina yin mafarkin macizai Allah ya kare ni to Allah ya kare ki Allah ya sa mafarkin alheri ne dubu ɗaya Allah ya ji kan babana sadaqatu jariya to Allah ya ji kan babanki masu bukatu daban-daban masu gidajen haya suna neman gidajen kansu masu neman aure maza da mata a masu rashin lafiya da suke so a musu addu'a Allah ya ba su lafiya masu neman aikin soja military school a da waɗanda suke so Allah ya kwato musu ƴan uwansu kawai ɗan uwansu yana hannunki da nafas suke roƙon Allah a yi addu'a Allah ya kubuto da shi to dukkan wanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu wanda suke da bukatu na alheri Allah ya biya musu wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya zauna mana da ita lafiya bala'o'i da tashin hankali da musifu da suke faman mu Allah ya shiga cikin lamarin mu yaye mana gaba daya Allah muna roƙon sa rahamarsa da afuwarsa da jin kansa da alkhairin sa da rahamarsa da yake raba a wannan wata na Ramadana Allah ya sa muna da rabo a ciki albarkar da Allah yake saukawa Allah ya sa ta shafe mu arzikin da Allah yake saukawa Allah ya sa da rabon mu zaman lafiya da alkhairi da Allah yake rabawa Allah ya sa da rabon mu Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya mana arzikin duniya da lahira Allah ya ba mu kyakkyawar rayuwa Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in